بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأخرجنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وتذلنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استودعتك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله kawai shafi na da shida ko da takwas yau imani ka koma baya kawai shafi na ashirin da bakwai dai alaka ba mun yi wal mad'unu ba yani allazi mata bi sababi ta'ani wal gariqu يعني الذي مات بسبب الغرق في الماء والحريق يعني الذي حرقته النار والنفساء ذا مدرس والنفساء ذا مات ما سنا قدع ثم باع من تنبير قبري وهي إتتي التي ماتت وسترت بسبب الولادة دليل الحيوة ثم تدى a dalilin haihuwa ta rasu ko kafin ta aihu ko bayan ta aihu ko daidai lokacin aihuwar amma dalili dai naƙudar nan da haihuwa ita ce sanadi to ita ma ba a masa tambayar kabari wa man mata lailatal jumu'ati da wanda ya rasu a daren jumu'a au yawma ko yinin jumu'a daren juma'a shi ne ran alhamis rana ta faɗi da daddare an shiga daren juma'a sannan yinin shi ne daga hudowar alfijir zuwa faɗuwar rana a wannan tsakanin duk wanda ya rasu in bai musulmi ne ba a masa tambayar kabari wa man dawo ma ala qira'ati suratul malik da wanda ya dawwama a bisa karanta suratul malik tabarakal ladhi bi yadihil mulk kullu lailatin a kowane dare duk dare in zai kwanta zai karanta tabarakan labi da yadda mulku zuwa ƙarshe to in ya mutu ba za a mana tambayar kabari ba au qara suratul ikhlas ko kuma ya karanta suratul ikhlas qul huwallahu ahad fi maradihi a cikin rashin lafiyarsa allazi ma tafi wanda ya rasu a cikin sa ita ita tabaraka kullu laila ne kullum ita ko qul huwallahu adiyya to gara duka biyun ka hada akwai wanda baya yin jinyar ballantana ya karanta a cikin jinyar ta eh kafa uku kafa ɗaya ba in ya kwanta in ya kwanta ba jinya ita ba to ita kulwar lafi ana neman ta koyaushe a bai faɗa adadi ba duka ko kafa ɗaya ne ya karanta a cikin jinyar da ya mutu to ba za mu na tambayar kabari ba to amma ba kowa ne yake jinya kafin ya mutu ba wani ya kwanta lafiya zai mutu ko wani zai hatsarin mota ya mutu ko wani zai gashi nan dai yana tafiya ma zai faɗi ya mutu to ka karanta tabara a kowane dare ya fi maka in ya so in Allah ya kaddara za ka yi jinyar in ka kwanta jinyar shi ma ka karanta kulhu wallahu wal muraji'u da kuma murabi'i shi ma ba a masa tambayar kabari murabi'i shine mutumin da yake dakon abokan gaba wata kafa ko wata iyaka ko bakin wata ganuwa da ake tsoron kar abokan gaba su shigo su yaƙi musulmai yadda ya ba da ransa da lokacinsa yake tsaron wannan kafar ko kuma Allah ya karɓi ransa a gurin ko ta sanadin abokan gaban an zo yaƙi za a shigo gari ta wannan gurin ya yi shahada ko kuma a'a jinya ta riske a gurin ajali ya zo masa yana halin ribaɗi to fa ha'ula waɗannan da muka lissafo su tun daga al'adifalu yara ƙanana da almabudunu mai wanda ya mutu a ciwon ciki da almabudunu da wanda ya mutu da cutar agana da algariku wanda ya bilme a ruwa ya rasu walhariku da wanda ya mutu a gobara a kodan wuta da matar da ta mutu a naƙuda da wanda ya karanta wanda ya mutu daren juma'a ko yininta da wanda ya karanta kabara kowane dare da wanda ya karanta kulhuwa a daren a jinyar ajalinsa da kuma murabi'i to waɗannan su ne shuhada'ul akhirat da shahidan lahira ba wai sai wanda ya mutu a fagen fama ba la yus'aluna ba a musu tambaya ka shahidin ma'araka kamar shahidin da ya mutu a wajen yaki su ma duka ba za a musu tambayar kabari ba wakila a wani kauli aka ce a yusu aluna ana musu tambayar wa yulhamuna aljawabu ana kimsa musu sanin amsa za a tambaye su amma kafin a tambaya za a sanar da su amsa to shi kenan duk da sauki yawa kamar ba a tambaye ka bane kafin a tambaye ka an gaya ba an gaya ba amsa to shi kenan duka dai sauki ne ya samu alhamdulillah wannan Allah misali هذا لسافي لا تقل فإذا لا متافي إذا لا متافي شاكي لا تقل إذا لا متافي والبغض da gaba haramun ne musulmi ya yi gaba da musulmi ɗan uwansa musamman har gaba ta wuce kwana uku ina fata an gane shi algugudu ko an yubjiban nasa ko yubgudan nasa ya dinga kin mutane lima ya ranahun nuna fadil domin abin da yake gani na wata daraja da fifiko a gare su laisa huwa fi darajatihim yana ganin shi ba darajar su ɗaya ba wa huwa da'un bil qalbi wannan wani ciwo ne a zuciya يعبر عنه بالجل على فترة شدة الجل ولا ولا تجعل في قلوبنا جلا للذين آمنوا كل من تقدت ناره دل وقت دوت الجل وبغض تهور كل ما اتقدت ناره دل وقت دوت بغض تهور أزوتيا to izda da sai fushin ya karu da kiyayyar ta karu to wannan haramun karka din shi yasa kai maka waruyatul fadli alal ghairi shi yake kawowa kin mutane in kana ga kai ka bi daraja kai ba matsayin ku ɗaya ba ya wanda zai zo ya hada kafada da ni ya zai zauna a matsayi ya zai sa irin rigar da nake sa bayan shi kaskantacce ne to daga nan sai ka fara jin haushin to saboda haka ru'uyatul fadli ganin fifiko alal ghairi akan wani haramun wani kuma wai ba ta da adam ba har dabba har dabba kar ka dinga ganin kaji ka daraja sai an je lahira in ka shiga aljanna to kaji ka daraja in ba ka shiga aljanna ba ko ta ji ka daraja dan ita za ta zama ƙasa ne kuma kai za ka shiga wuta ne to saboda haka kar ka yadda kuma a mutanen har kafiri har kafiri karka yadda ka dinga masa kallalle ne kana ganin kawai sai dan wuta ne kada tunda dai bai mutu yana kafirci ba za za a yi juyi kai ka zama kafiri shi ya zama musulmi ba fata ake ba Allah ya tsare mu saboda haka karka yadda ka rena mutane walhamdu da kibce da ido kenan wallamdu da yafate da hannu kenan kai wa wani sigina ka nuna wani dan ai masa dariya ko kaga wani tsiraiti ko wani datti ko tabo ko wani miki a jikinsa ka dinga nuna shi ana masa dariya wal abasu da yin wasa wanda shari'a ba ta yarda da shi ba haramun ne wa sukuratu da izgilanci shine shine lena mutane la yaskhar qawlun min qawli asa an yakunu khairan minhu wala nisa'u min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna saboda haka waɗanda kake wanda ake yi wa izgilanci yawanci sun fi masu izgilancin daraja a wajen Allah inda illa akrama kuma billahi a tikaku shine dalilin ma hu fatul ta Allah ya kawo wannan asa a wajen Allah tabbatu da la'alla da asa ba harfu tarajjin ba to a wajen Allah tabbatu da Allah yake la yasar qaumun min qaumi kada wasu mutane su dinga izgilanci da wasu mutane bi ma'ana kada wasu mutane su rena wasu mutane asa ya kusata an ya kunu waɗanda ake renawa su kasance kairar su ne mafi alheri minhum daga masu renawa wala ni sa'u sai dagun mata haka nan mata yi kaski izgilanci da reni min nisa'in ga mata yi ɗan uwansu asa ya kusanta waɗanda ake renawa an ya kunna su kasance kairar mafi alheri a wajen Allah min hunna daga masu rena su yawanci haka ne dole kaga an rena shi ana masa inkilanci ana masa kallon ban ana to in an koma wajen Allah ya fi mai yin lenin daraja tunda shi mai lenin yawanci ya taka wani mataki ne na duniya ko kuɗi ko mulki ko mukami wataƙila shi da yake rutsar da kake rena mutane to kuma wannan mukamin da kuɗin da matsayi fitina ne fushin Allah da yake cikinsa da saɓa wa Allah da kake a dalilinsa shi wancan ya kuɓuta wanda kake rena yana zaune lafiya kalau ba mai cewa baka ce zakka wala ba ba yi da ba mai cewa ina haƙƙin wani da wani shi ba shi da wani to a wajen Allah ya fi ka kai da kake da nauyi a kanka baka sauke ba wazzina da yin zina haramun ne wannan da yin kallo ilal ajnabiya zuwa ga matabare wa talazuzu bi kalamiya da jin daɗi jin daɗin zancenta duka wannan haramun ne sai dai inda niyyar aure to na an halatta maka ka kalli abin da zai ja ra'ayinka zuwa ga aurenta yi ka yi magana da ita domin ku daidaita da niyyar aure amma in ba da niyyar aurenta ba bai halatta ma kai mata kallo na sha'awa ba ballanta na ka yi zance da ita har ka ji daɗin zancenta alhamdulillah sai ne ziya shafi ba wagarwa ina ta bulmar mu kai ne ka kawo to kanin ka ya kawo a ɗaya ce a guda ɗaya ya ɗauka eh da tsohuwar to da ba guda biyu ka ɗauka to to yanzu sai ka je ka zo da ita in ka sha ruwan ka da kawo ina ne yanzu za mu tashi a'a ina ne za mu tashi fasulun rage wace na insha Allah salatu safari sallar tafiya kun bai dace salatul qasri ko salatul qasri ko salatul safari duka sunanta ne an ce mata salatul safari saboda a halin tafiya ake yi an ce mata salatul qasri saboda rage sallah da ake yi da bayan raka a biyu sunnatun sunna ce walaha sababu tana da dalilai da in sun samu ake yin ta wa shara'in da sharaɗin sharaɗin ya cika ake yin ta wa mahallin tana da mahalli gurbi ba kowace sallah ake yi ba akwai gurbin sallolin da ake musu kasar fa amma sababuwa amma dalilinta fa kullu safarin dukkan tafiya dawilin mai tsawo wa huwa arba'atu burdi ita ce baridi hudu wal baridu shi baridi ko na baridi daya wato burud jami'i na baridi to shi kuma baridi arba'atu farasika farkake hudu ne kowane baridi daya eh farkake hudu eh farkake hudu to hudu sau hudu nawa sha shida ko mhm baridi hudu shine farkake daya wal farsaku shi kuma farsaki sarafatu amyalin mil uku ne an gane ai eh shi farsaki ɗaya ba wal milu shi kuma mil ɗaya alfazira in kamu dubu biyu ne kamar a baya dama ya gaya maka ko wal milu alfazira in ka ba ka ya a ci kamar yadda zai zo a gaba to a nan shine dalla dallarsa fahiya sitata ashara farsakan baridi hudu sa hudu shine farsaki goma sha shida fahiya ita kuma farsaki shahid ita ce samariyatu wa arba'una milan mil arba'in da takwas mil fa ba kilomita ba mil ilin na da ake lissafi da shi wa amma shara'idu wa amma sharaɗoɗin ƙasaru fa arba'atun guda hudu ne al'awwalu na farko an ya kuna safar wajhal wahidan tafiyar ya zama fuska ɗaya ne ka gane babu taraddadi zahaban tafiya faƙar kaɗai ta kai mil arba'in da takwas iya tafiyar kaɗai fala yusabu ba a kidayawa ma'a zalika tare da 48 din nan ba a kirgawa da arruju komowa ba tafiya 48 dawowa a ba tafiya da dawowa ne 48 bal yusabaru ruju ana lura da komowan wahada hushi kadai shi ma sai ya kai 48 asani shar'i na biyu al'azabu yanke niyya ala kalil masafati abu sa yanke wannan fage na tafiyar al-mutaqaddimat wanda ta gabata shi min al-mutaqaddimah a ce kayan ci wani abu min awwalihi daga farkon ka fara tafiyar sannan sallah ta ke ka sai ka fara yi kasar amma kana tasha kana jiran cikar fasinja in sallah ka sami ka wannan babu yi kasar sai an fara tafiyar an yanki wani abu min awwalihi ko da min ɗaya ne sai sallah ta kama ku to sai ku fara yin kaso min gari taraddudi kuma tafiyar babu taraddadi cewa tafiyar nan zan yi ko ba zan yi ba ko da ka fara tafiyar ko ka ci min nawa ne in dai baka yanke shakku ba na tafiyar kana taraddadi to ba za ka yi kasar ba sai ta tabbata da fa'atan wahida tun kuɗaɗe kawai ka tafi ba ka nufin kasawa to a nan ne in sallah ta sami ka suka fara kasar shi da ma'anar azama din yanke niyya babu kokonto babu cewa za mu buta jajimaji mu ɗauki wani in ya fito in bai zo ba shi ne jagora in ba mu gane shi ba ko ya fasa tafiya ba za ta yi yawa to kaga yanzu tafiya ba da tabbata yawa za ku je kano amma akwai alhaji wani a guri in muka je shi ne guzurin ne yake wajen sa shine shine zai daura yin tafiya to ka ga wata da samu to in sallah ta kama ka a jaji maji ko a doguwar kuka babu zantan kasar suka sallah za ka yi sai ka je guri in ta tabbata eh to sannan in wata sallah ta zo a fara yi kasar amma in kuka je Allah wani a gure ta ya fasa ai kaga dawa za su to to ba ba maganar kasar sai ka je gunta kai kai tafiya ta tabbata sai ta zama dafa'atan wahida yadda ka sa gaban nan aniyar ka ka tafi kenan babu dawa asalihu sharadi na uku ashuru haduwa fihi a cikin sa fara yin tafiyar ba kana gida ko tasha kana jiran cikar mota falhadari kaga mazaunin gari ya kasuru yana fara yin kasaru ne idza addal basati na in ya ketare gonaki almansuba ta abar dangantawa ila tilkal balad zuwa ga wannan garin da yake zaune alma'amurati abar layawa bi amarata da karkaranta sai ya ketare garin su da yan kauyukan da suke kewaye da garin da gonakin mutanen garin su to amma in sallah ta kama shi sai fara yin kasaru wal amudi shi ko mutumin kauye can ba sai hadariyu ba daga alhajir to al'amudi wa huwa tashidul badiya shine mazaunin badawai ya kasuru yana yin kasaru ne idan ja wata hillatahu idan ya ketare shingensa ni da ya fito shingensa tun da riba gini ne danga ce da bukoki a shi da manomi ne وهي البيوت إتكي أكون أمك فيه اللتا kamar mahallatahu aka ce hillatahu ita ce albuyutu bukkokin nan allafi yansibuwa wanda yake kafa ta biya auya domin ya kare ilaiha zuwa gare ta ko da ba dangar ma daga ya fito daga bukkan sa sallah ta kama shi in dai ya yanke tafiya kawai zai to zai fara yin kasar a wannan gudu wasa kirin jabal shi kuma mazaunin dutse wanda shi a saman dutse yake au ƙaryakin ko mazaunin alƙarya la bina a fiha da ba gini a cikinta kamar mazauna tsibiri sun zo kamun kifi ko garin su masunta ne a tsibiri suke tanti tanti suke kafawa ba gini suke yi ba wala ba sati na kuma babu gonaki su ba manoma ba ne to ya kasuru yana yin kasaru ne idan fasala an manzilihi idan ya rabu da mazauninsa daga saman dutsen ya taka kasa sai fara yin kasuru aiki dutse ne gun zamansa idan tsuguri ne tsuguri ne ko to daga ya fito daga kogi in ya taka gaba kawai sai fara yin kasar in lokacin sallah ya yi tunda shi ba gari ne da shi ba gini ne da su ba alhamdulillah a ga arabi wuta wa mun ta hal kasar fi tukuri a gurin denayin kasar a cikin dawowa gida shigowa gida daga tafiya inda ake daina kasar a fara cika sallah هو مبدأ القصر شيء لما فعل القصر في الخروج أشكل فتح إذا أكا جاء مكا سي كاجي نان ذاك فعل القصر إما ذنن قليل إن يوجد ولكن قلوش إما تبقى قوي إن يوجد daga bukkan sa ko dangar sa kuma zanen dutse ne idan ya taka ƙasa to in ya dawo irin wannan gurin Allah ta kama shi a nan zai fara suka sani wai ba sai ya shiga gidansa ba sai ya shiga gari ba in mutum gari ne daga inda gonaki ya fara zama gonaki ga su sallah ta kama shi ya tsaya yi sallah to annan zai fara cikawa a shi kenan zai cikakkiya in lokacin sallah bai yi ba ya dawo daga tafiya ai ba ya sallah sai lokacin ta yanki tunda kuma yanzu ya dawo kaga ya zama mazaunin gari suka sallah zai alhamdulillah ko ne risala 182 a samar dali da za mu tashi wa mun zakara salatan wanda ya tuna sallah ta farilla da bai yi ba lokacin ta ya fita sallaha ya sallace ta mata ma zakara duk lokacin da ya tuna ta ala nahu ma fatatu kuma a kusa yanayin yadda ta tsere masa shi ne in kanat hadariyatan qadaha hadariya wa in kanat safariyatan qadaha safariyatan wannan da alar ya ga maka ba ta maimaita maka nan ba yanayin yadda ta tsere masa in a bayyana take haka zai rama ta a bayyana ko da rana ne in a asirce take haka zai rama ta a asirce ko da daddare ne kuma a adama kana fi waqatihi sannan ya sake sallar da ta zamanto a cikin lokacinsa min ma salla ga abin da ya sallata ba da bayan waccan da ya manta din bai yi azahar ba ya manta sai da yayi la'asar ko yayi magariba ba sai tuna sai bai yi azahar ba to in ya lamu azahar din nan sai ya sake la'asar da magariba eh min ma salla ba da wanda ya sallata a bayanta wa man alaihi salawatun kasiratun wanda salloli masu yawa suke kansa sallaha ya sallace su fi kulli wakati a kowane lokaci min laili lokacin na dare ne auna hari ko na yini ne ba sai wai irin lokacin sallar yana kewayo sannan zai lamata ba wayin da tsudu ishamsa har lokacin hudowar rana da aka haranta yin lafila in lama ko ne ya halatta ya lama a wannan lokacin wayin da guruza da lokacin faduwar rana da shi ma an haranta yin lafila to banda sallar lama ko ita ba a haramta ba zai iya lamata a lokacin wa kaifa ma ta yasa lau ko yaya ya sauka da gare shi ramakon in zai iya rama sallah ashirin a lokaci ɗaya yayi idan goma zai iya rama a lokaci ɗaya yayi in zai ya rama ɗari ma a zama ɗaya ya yi yadda ya sauwaka gare shi wa in ka rafiya siratan idan sallar ta kasance kaɗan ce wanda ake bin salamakon aƙalla min salati yawmin wa laila mafi ƙanƙanta daga sallar yini da kwana sallar na kwana shi ne salloli biyar to in ba ta kai biyar ba kenan yadda al'adari ya gaya maka wale suru arba'u salawati fa adina sallah hudu ai da kai yini da kwana ba to shi shi ne yake nufi a nan aqalla min salati yawmin wa layla sallolin da ake muka na ramako sun yi ƙasa da sallah biyar sallar yini da kwana to ba za a bihin ya fara da shi babu rantar yin ta yanzu ko da lokacin ta yanzu wa in fata wakatun ma huwa fi wakati ko da lokacin wanda yake cikin lokacinsa zai tsere eh ta yanzu ko za ta zama ƙarari to wajibi sai ka jero hudun nan ko ukun nan ko biyun nan da suka wuce kafin ka yi ta yanzu in ya so ta yanzu ita ma in ta zama ƙarari karama ta wa in kasurata amma in sun yawaita sun zama nawa kenan daga biyar zuwa sama sallolin da ake bunka to bada sai ya fara bi ma ya kafu fa wata wakatihi da wanda yake jin tsoron tserewar lokacin shi ma sai in yana jin tsoro fa ta yanzu in lokacin ta da yalwa zai iya ramu ko salloli biyar shida bakwai goma nan kuma ya zo ta yanzu tana nan ya sallace ta akan lokaci to ba zai yi ta ba sai ya jero su amma in ya zama ya kafu fa wata wakati yana tsoron eh eh sai fa ta kafu da kai to a to daya bada'a ne ko bada'ata a to bare zama bada'a kuma ya zama ta kafu in ya zama bada'ata to bi ma ta kafu wa in kasurat ko in ta yawaita in ka ce ba za a ya fara to jima ya kafu da abin da yake jin tsoro ya fara da abin da yake jin tsoro ba zai zama ya fara da abin da kake jin tsoro sai dai ka fara da abin da kake jin tsoro ko ya fara da abin da yake jin tsoro lalle sai an gyara daya ko ba za ta ta kafu ko ba za a ya kafu yawa to shi kenan wa in kasurat aidan tan duka da gaibi ya yabo baka ga mimma waqatu ma huwa ba huwa ai damirin gaibi da cewa wa in fata waqatu ko ma an tafi waqati to sai ce ma huwa fi waqati to zai zama in kasurat bada a sai ya fara bima ya kafu da abin da yake jin tsoron fawata wakati ko tserewar lokacin ita ce ta yanzu kenan sai ya fara yin ta tun da yana tsoron kar ta zama karayi kuma salloli da ake duka sun kai biyar zuwa sama shi ne nake idan sai yanzu ma baya tsoron tserewar lokacin to ko ya kai sallah goma ne sai ya rama su sannan ya yi ta yanzu ai yanzu ba magana salatul jama'a ake ba ana magana ya rama ko abin da ya tsere masa wa man zakara salatan wanda ya tuna sallah fi salati a cikin sallah yaya tuna sallah a cikin sallah yake tuna sallah a cikin sallah eh yawa to ka tuna sallah a cikin sallah to fa hazihi wannan ita ce wace ta yanzu ita ce ce la'asar to fasa da ta ɓaci alaihi gani eh amma sai da kai sallama assalamu alaikum sai ka tuna to shi kenan ka tashi waccan za ka ramu in dai ba wata suke biyo bayan ta bane wanda suke musharaka a lokaci ka gane waccan din wanda ka tuna in alal misali kamar asuba ce ka yanzu ta zama karai ko kana azhar sai da kai sallama ka tuna ko ka tashi azhar din kawai za ka ramu asuban kawai tunda lokacin da dama ya riga ya fita amma idan la'asar kake yi sai da kai sallama ka tuna azhar kuma a lokacin la'asar din to in kai azhar din sai ka lama sai ka sake la'asar din dan suna musharaka lokacin su bai fita ba in ina fata an gane amma in a ciki ya tuna to ta yanzu ta bace to a nan ba za ka gane hukunci waje ka koma ijiya ka gane ai sai ka duba matsayinka kai liman ne ko ma mu ne ko mai sallah shi kada mu kan ta wannan mas'alar a ijiya kana sallah sai ka tuna sallar da ta wuce a baya ba kai ba shi nan kawai ta maka fata da ta hajiyi ale wannan din ta ɓaci ko da ta ɓaci ya za a yi na farko in kai liman ne kawai sallah ta ɓaci ka yanke sallar ma mu ma ya ɓaci ba za ka halifantar da wani ba irin na karyewar alwala ko kuma ko a wanda hali kake ko ka kulla ruku ko baka kulla ba dai kai liman ne to sallar nan da kai da mamu duka ba ne yawwa ba wani sallama kawai yankewa to sannan sai mamu in mamu ne ya yi kabbara harama inda ya kabbara harama sai ya tuna sallar da kamshi a baya bai yi ba to ba zai yanke ba shi ko ya kulla ruku ko bai kulla ba za a idar da sallar yan tare da shi har zuwa sallama sannan ya tashi ya sallaci wacce ya manta sannan ya tashi wacce ya sallata tare da shi ba gane a sallah uku ba A'a, akwai akwai wata kafa da aka so shi in aka ba shi dama aka ce in ya tuna zai yankewa to wacce in ya fita zai zai yi kwatan kullum ya dan yi zai samu wani ka gane ai ya yawa yawa dan dai wala duka ta tsere ba yawa to wannan kofar aka gano sai aka toshe ba dama ka yanke ka fita kana tare da liman sai an yi sallama ka kai cikin nutsuwa ka lamu wacce da ka tuna sannan kamar ita ba wannan kai ta kaga ba ba ba ta gaggawa ba zan san sallah wata ta tunani ko don ta barka ne a kan kaga kala ba haka nake ji to saboda haka aka daure ta a karkashin liman to me yin sallah shi kadai shi kuma hukuncin sa ya rabu biyu shi kadai yake sallah sai ya tuna wata ta wuce bai yi ba to sai ya duba a wannan hali yake ya kulla ruku'u ne a raka'a farko ko ya kulla ba in a tsaye yake tsayuwar farko bai yi ruku ba yana kafin fatiha da sura ya tuna sallar baya to sai ya yanke ya sallaci waccan sannan ya sallaci ta yanzu in ko sai da ya kulla ruku ya ɗora hannunsa akan gwiwa sai ya tuna bai yi sallar da ta wuce ba to ba zai yanke ba zai cika wannan raka'ar da sujjudunta ya tashi ya kawo ta biyu wa karaja an shafa'i ya fita daga shafa'i ya yi sallama yanzu ya yi lafiya sai ya tashi ya sallaci wacce kada ya tunanin wannan yake sallata yau yanzu na fila yake yi inda ya riga ya kulla ruku to ba zai yanke ba sai ya karo wata sun zama biyu sai ya yi tahiya ya yi sallama to yanzu ya yi nafila sai ya tashi ya lama wata ya tuna ya kuma sallaci ta yanzu wannan shi da hukuncin mamu amma inda kulla ruku'u ba yana tsayuwar farko ya tuna to zai yanke ne kawai ba tare ba ka da muka fara a baya nan ba ka da Allah eh da ba ba sallama za ka yi ba in ka yanke kawai cewa za ka yi wani aika da na'ibi wani shiga a yi kama a yi sallan nan eh kawai sai ka fita in ka ga dama ka ce ka tuna sallar waye ban yi ka in ka ga dama ka yi shiru kai ko biyar ka sallar ku su ta inganta eh ku sallar ta ai da ma ana maganan zakarar salatan fi salati ba salatan ba da salati a cikin sallar shine matsalar duk wanda ka san da muke muna magana a cikin sallar ne alhamdulillah yawa nauyin da ma Eh mana? Eh, inda dai shi din ba gaggare ba tun da dai kai yawa kai yake jira a ba ne ina ne askari dari biyu da saba'in da shida yau ne a da wuce zo ba to ina za mu tashi fasulun rabewa insha Allah dari biyu da saba'in da shida wa yasihu bai'u mumayyizin cinikin titiɓiri mumayyizi wanda ya san komai amma bai balaga ba shi ba baligi ba kuma shi ba su biyu ba amma dai yana da wayo to to cinikinsa ya inganta amma fa mawqufan abin tsayarwa ala ijazati walihi abu sa halaccin alwalinsa in kai ciniki da shi irin wannan yaran to ciniki ya inganta amma sai ya je ya faɗa a gida in an yadda sai alwalinsa ya ya ya halatta eh sai ya sai babansa ko wa yayansa ko bakkansa ko ma waye alwalin nasa ya ce to cinikin da kuka yi da wani shikenan kawo kuɗi ka gane yayi in kuma kai za ka sayar masa zai to shikenan ga kuɗi wa bai'ul mai ha ko ku amma kamar rabu ku ne ba haka ne wa bai'ul fuduli ko da kuma cirikin tarkace abubuwa mabambanta wanda ba guda ɗaya ba wabtiya uhu hakanan sayansa shi ma yaron yana inganta mawkufan shi ma abin tsayarwa ala idaratul maliki abu sa halattawan mamallakin bayan a jama'a milkahu wa milka gairihi idan ya tara mallakasa da mallakar waninsa shi wannan mumayizin akwai wani wanda shi baya bukatar ijaza ta kowa balagagge ne mai hankali cinikinsa yana inganta ba tare da izinin kowa ko halaccin kowa ba to sai suka hada hajar su guri daya za su sai da ita gaba daya to in aka zo cinikin wannan milkahu wa milka gairi hidin to wa milkul gairi in kai ciniki mallakar wani huwal maqsud shine abin nufi a tunaninka da niyyar kai za ka shi cikin mallakar wani banda ta wannan to lamme duk wannan bai halatta tunda an hada a jama'a milka huwa milka gairi kuma da ka zo za ka yi ciniki su a dunkule amma kai nufinka iya mallakar wani a'a wannan bai halatta ba sai dai a ware kai ai ai yanzu a haɗe yake an haɗe ne kuma kana so ka ce kai mallakar wani kai kake so banda mallakar wani kuma an ga an haɗe a wannan bai halatta ba sai dai a yi kuɗin goro kuma da haka sai an jira ijazar wancan alwalin nasa yi mana tun da mallakar mumayyizi ne da mallakar waninsa a'a ina wasabatan lil mushtari kiyaru zaɓi ya tabbata ga mai saya idan aka yi irin wannan cinikin idan rufe masa aka yi sai daga baya an gama ciniki zai ba da kudu kai aka to amma fa cinikin naka mawqufi ne ala ijazatin kai to anan zai ce to ba komai ina ina jira a je a tambayi kaga na maka ce kai riba da lokacin jilan sai wani ya zo ya ce ya halaka a bani kudi na wannan kana da zabi wannan tun farko in aka koye maki baka gane ba sai da aka yi a haɗe ta saya sai aka ce to amma fa akwai na mumayyizi ne wanda yanzu alwalinsa baya nan sai an jira ya zo ya yi ijaza to ka iya cewa a a baka kudin sa kai ka fasa duk da kana da cikakken zaɓi wa illa ka gane ai idan ko ba haka ba lazima fi milkihi idan ba a jama'a din ba kenan da ka sai fa'il a jama'a to idan daban-daban ne to cinikin nan yana da ranka fi milki a cikin mallakarsa da kisdihi da irin adalci da shi ne iya haƙƙinsa da ya mallaka wa gairul ma'azuni ai wa yasihu gairul ma'azuni gairu ne naka ko gairi wa gairu ne wa gairul ma'azuni cinikin wanda ba a masa izinin kasuwanci ba yana inganta ala ijazati sayyidi abu sahalatawan ubangidansa bawa kenan tunda ai maganar sayyidu bawa ne amma ba wanda me shi ya masa izinin sai da haja shi kawai an ba shi tsaron kayan duk wanda ya zo kar ka sai da komai sai na zo dan bai da sanin kasuwanci ka ba kai da zamar asara to idan kuka ciniki da shi ciniki yana inganta amma shi ma ala ijazati sayyidi inda gairul ma'zuri ne wanda ba a mar izini ba idan ya zo ya ga cinikin ka saya da farashin da ya kamata in ya ce ba komai ka kuɗin shi kenan fa in azima lahu amma in tun farko ubangijin ya masa izini na kai da haja ya ga tasarrufatuhu tasrifin sa a dukiyar ya halatta shi ba tun da an masa izini zai iya sai da duk hajar da take hannunsa in ya ga wata za ta musu amfani su samu riba zai iya sa kuɗi ta ma ya sayo ta shi ne tasirifi ba wai sayarwar kaɗai ba saye da sayarwar shi ne sarrafa dukiyar amma ita ma gaira mai kufatu banda wacce aka yi masa wakafi wanda aka tsaye da shi za ka iya sayar da kaza da kaza amma banda kaza da kaza to in ya sayar maka wanda aka ce banda ita me shi ya zo zai iya tada kirkin ko ka tafi sai ai ban mara izinin sai da wannan kaza da kaza nace ya sayar ga shi yanzu ya sayar ai ya ba ni faduwa dama na san bai san kan wannan kayan bajira nace ban da yawwa da aka sai azina lahu din ma to jazat tasarrufatuhu ghayra mawqufati lakin sai dai duk da an masa ijaza na jujjuya dukiyar laisa lahu fi'lu ma la maslaha lil mali fi baya halatta gare shi ya aikata abin da babu wata maslaha ga dukiyar nan a cikin sa duk da an masa izinin ya san kasuwa to kada ya balla dukiya kada dai ya so abin da ya sani ba riba za a samu in za a samu ribar ma wata kila wahalar da za a yi masa ta fi da za a samu to kada ya yi wannan wada da izdibu to alhamdulillah alhamdulillah sai to ai mun kwana sai mu Allah kasim ya zo shafi an kawo to sami shafi na arba'in da nawa to ina za mu tashi tamrini na hudu ayyin al-af'al al-mudari'ata فأينا من فعل ولي مضارعي المرفوعة أبري وفتاة أبري ورفوعة والمنصوبة أبري وفتاة والمجزومة أبر أوليوة في العبارة الآتية في عباروري ما سجوة أكوي فعل ولي مضارعي في عباروري wacce ce aka wa rukuwa wacce ce aka yi wa fata wacce ce aka ɗaure ya harusul kallahu aradahu manomi yana noma gonarsa kabla zar'iha tun kafin ya shuka ta sai ya sa shanu ko turokta an nome kafin ma ya yi shuka ba mai yin dankare ba yana wannan kaita ta shakaku kaita ta shakaka domin wannan ƙasar ta tsatsage yadda shuka za ta yi saurin fitowa wani kai ya dukula lima'u domin kuma ruwa ya shiga ƙasar wal hawa'u da iska ta shiga tiba ina cikin cikin ƙasar shi yasa ake yin noma kafin a yi shuka wai zalar ya fa'al zalik in manomi bai yi wannan ba ya zo ya yi dankare ya yi shuka akan ciyawa fa innal ma'a ka ruwan sama da zai zo ya kifu zai yana tsayawa a lasabiya a kan saman ƙasar ne ba zai shiga har ya latsa wannan ilin ba wa ya muru hawa iskar da take kumbura amfani ka sa ɗan tsabar da aka shuka ya fashe ya hudo iskar za ta wuce ta sama ne min gairi an yamfuza ba tare da iskar ya zarce ila a'amaqiha zuwa zurfin ƙasar ba har ya da inda kwaye take وبذلك دليل wannan taqillu gallatwa amfanin yake yake zama dan kankani amfanin da za a samu in an girba zai zama dan kankani wa yadhabu ta'abul amirin wa halal masu aikin zai tafi sudan a banza fiha a cikin wannan gonar sai zama kuɗin da aka sa da wahalar 'yan aiki da abincin da ka saya musu duk ya tafi a banza baka samu kuɗin ka ma bai dawo ballanta za ka samu riba ina fata an gane eh sudan din to a cikin wannan ibara ciki take da filoli mubari'ai wacce ce marfu'a wacce ce mansuba wacce ce majzuma na farko dai in kace ya harusu kaga farko ne filu mudari'un marfu'un ko bi dammatin zahiratin fi akiri ya harusu kenan alfallahu suna ne araba suna ne qabla ba zai suna ne kai harafi ne to kai ka tashaqqaqa kai yana cikin alatun na sudu likai la ya alama min ba da ilimin shai'a kai in tana yi wa filin muzari fata to sai ka ce ka tashakka ga filin muzari'un mankubun likai wala wa likai kuma shi ma da biyu shi ma sai ka ce yadda kula saboda shi ma kai din ne wa likai yadda kula ma'u shi ma mansubi ne الماء ولا هو في بطنها وإذا لم يفعل تؤسلي يفعلني لم تتكي يفعل wannan shi kuma ya zama filu mudari majzumun bilam fa inna al-ma'a yaqifu wannan fi'li na mudari marfu'i domin babu adatu nasbin ko adatu jazmi ala sadiha wa yamurru shi ma fi'li mudari ne marfu'i wa yamurru lawa min ghairi an yanfuza yanfuzu asali shi ne mudari marfu'i ne an sai ta mai da shi fata an yanfuza ila a amaqiya wa bizalika ta qillu zallatuwa ta qillu shi ba fi ne mudari marfu'i wa yazhabu shi ma fi ne mudari marfu'i ta abul ajrin fiha sura alhamdulillah sai mu sudan ba akwai su a cikin kafin kiyama da ba su dai alam na kalu a ina ne ne eh to su ne sun makana alaƙatan fakalaka fasawai ko ba haka wani a galibin gobe ne zakara wani su a cikin wata kura ne wai a cikin a hanyar hanya? to ina ne gangar kafa kafa ke to wajen ina da amma dai ba wanda zai ne ba to shi ne dai sura da nake karanta to sun kiyamati ba to ai ta muke karanta alam na khuluqkum a yaku bulin samu yawwa yawwa a yaku bulin samu an yi turaka kuda to shi ne yawwa shi da sa akwai shi a wannan turan kawai haka kawai wanda kuma kuda eh ya a rani ya yi daban wannan ba shadda sudar sudar wancan kuma baka zo da ta mace kaddan ba wanda Allah min bai na jihin suddan yawo toshewa sadda fahu ya toshe ba shi ba sadda an aka yi sadda to toshewa shi ma can din na surar kaji din ka gane shi ma toshewa ne yawwa an taji alaka sani sudda toshewa bai da la'urin nan tsakanin mu da ya juju ga ma juju ba sun da ne sosai ayi mahaiya da za a tare su daina fitowa shi da ke a turi zu da alhadidi inda ka san toshewar ake so to kawo min to kumfan ƙarfi da shi ya yi amfani aka narka da tagulla da sama aka tsura a inda ya ji da wajen suka shigo a tsakanin bainar sabbin a ta daga ta bainar sabbin ma yawwa tsakanin kafa guda biyu sai aka toshe ya zama ba sa iya shigowa ya zama in sun kama sauki ne da su ba za su iya haula ba in sun ka kama huda kuma ba za su iya hudawa ba sai sun kwana sun wuni suna yi saura kaɗan su ce kai gobe kan ko Allah zai zama mun dawo za mu shiga an suka dahi kai sai da shi kamar yadda yake alaji ina ne eh yana na har yanzu can wajen rasha rasha nan ko ina ne دليل عشرين ذكر إيماني تبريني لأكو إجماع الكلمات الآتية كتارة قلبوني ما تزوى جمع مذكر سالما كي مثل جمع مذكر كما سالمي وبعها كما كسن يتبعد الجمع بيان كامل إتا جمع في زمن كفاتة تكون جملة مفيدة للفائدة تروى بحيث سيد يكون كل منها كون إلى ذاتشنتا يكون مرة شوئي نفسك يا زمان مبتدا ومرة شوئي نبي زمان اسما لإن سناني لإن ومرة شوئي نوك يا زمان خبرا للعل يا زمان لعبال لعل لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ومرة شودي نوع زما مفعولا به مفعول به منصوب wannan kowane suna ko daga cikin sunayen nan guda shida na farko ne ce maka asabiqu mai yin tsere to jami'in su asabiquna akwai asabiquna sabiqun akwai wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin to shine ismul jami'i na asabiqu to bayan ka mai da jami'i na muzakkari salimi to ka sanya ta a cikin jumla mufida marra ta farko ta zama ne mubtada ka gane ai kamar yadda Allah ya kashi wa wa sabiqun sabiqun wannan mubtada ne labarin su ulaika al-muqarrabun ka gane ai to wannan kenan mubtada ko dama ruku'a yake dauka ba to marra ta biyu ta zama isman li inna bayan ka mai da jirgin ya zama sunan inna wanda yake mansubi sai ka ce innal musabiqina ka gane ai alal misali in ba a qur'ani bane ba ba mu inna sabiqina inna sabiqina haqiqa masu tsere annajihuna masu samun biyan bukata ne domin labarin inda musali rufu a yake ɗauka sai ka ce annajihuna ba najihuna amma wannan sai zama inna sabiqina kaga ya zama ismun liwa li inna mansubi bil ya'i kenan marra ta uku ya zama kabar la'alla ka gane ai labarin la'alla fata yake ɗauka kamar yadda suna yake ɗauka fata la'allallaha yuhudu su ba da zalika amra to sai ka ce la'allar sabiƙina la jihuna watakila masu tseren nan za su samu biyan bukata wani lokaci kuma ya zama makulin da sai ka ce ra'aitu sabiqina ra'aitu filin wa fa'ilu asabiqina maqulun bihi mansubun bil ya'i to sauran ma duka haka ga muhammadu shi ma kamar ismul jami shine muhammaduna eh muhammaduna qa'imuna shine an kace Muhammadu na qaimuna ya zama mubtada da labari mubtada shine Muhammaduna ko kamar yadda muka yi wancan misali al-muallimu malami jami'in sa al-muallimuna az-za'iru mai ziyara jami'in sa az-za'iruna al-musawwiru mai ɗaukar hoto jami'in su al-musawwiruna al-kubbazu mai yin gurasa jaminsa al-kubbazuna jam'ul muzakkar salim kenan alhamdulillah sai kafi na nawa za su yi na sittin da nawa to ina za mu tashi to ba'in ba laulan nilu guraben da ake kace labarin mubta da wujuban ba laulan nilu ba domin kogin nilu ba la kanar biladuna da garuruwan mu sun zama kafara haƙo wanda ba a samu wani amfani domin su misra ta san misra ne suka yi littafin su ba a musu ruwan sama ishe shi yawanci abin da suke ci abincin su noman rani ne kuma yawanci da kogin nilu suke noman rani to shi ne yake gawa ka ba domin kogin nilu ba bai ce bala da na ba biladu na garuruwan mu yawancin su da ta kasance kafara haƙo ne wanda ba ta iya tsilar da komai laula amalun fi shababi ba domin guri da yake cikin samari ba la ya isna da mu da tawo mun tsaye kauna daga makomar bayanmu da mun ce kasar mu shikenan ta kare gurin da samari suke da shi bari na yi makaranta ko na samu aikin yi bari na je na yi fafutuka ko na samu sana'a shi amalu mai alif ba mai hamza guri mai an baki mai aini shi ne aiki ainihin alibu ne ba da hamza laula amalin ba don guri ba fi shababi da yake cikin samari la ya isna da mun ɗebe ƙauna laulan ibtikaru ba domin yin sammako ba ma ta kaddama izanu da ɗan adam bai matsa gaba a rayuwarsa ya samu ci gaba ba in kowa yake sai sha biyu rana zai fito daga gida to da ɗan adam bai samu ci gaba ba na rayuwa kullu sadiqin kullu sadiqin wa sadiquhu dukkan aboki da abokinsa kullu sadiqin kowanne aboki wa sadiquhu akwai abokinsa kowace ƙwarya da abokiyar gurbin ko kullu insani kowane ɗan adam wa amaluhu da aikinsa kullu amali dukkan aiki wa jazahu da sakayyarsa wannan duka fa akwai labarin mubtada da aka shafi sai mun shiga ba sai duka zaka ji alhamdulillah saura dalil sai ne to ina ce shafi na sha nawa to ina ne hamziya shafi na sha biyu معجز القول والفعال كريم خلق والخلق مقصد معداء لا لا تكف بالنبي في الفضل خلقا فهو البحر والأنعام إضاء كل فضل في العالمين فمن فضل للذي استعاره القبلاء mu'jizul qawli manzon Allah ne gajiyarwan faɗi ne bi fasati saboda fasaha sanni ne kai idan yayi wata magana to maganar nan sai ta jijita fasihan quraishawa yi mamaki Muhammad Allah ya wannan kalma wata ba taɓa jinta ba sai a bakin dan ce akwai kalin magana da yawa da laraba suke wanda ba taɓa jinta ba sai a bakin manzo wal fi'ali manzo Allah ne gajiyarwan aiki ne shi kuma li karamati saboda karamarsa karramawansa in yi maka wani aiki na karamci sai ya gajiyar da kai a tunaninka ko a tarihi baka taɓa jin mutumin da ya irin wannan kyautar aikin annabi kenan sannan karimul khalqi mai girman halitta ne ita kuma al-istifa listifai saboda zaɓin da Allah ya masa ka gane ai qad tamma suratu wa tamma ma'ana ji mai ba ka ce qad tamma suratuhu wa tamma ma'anahu saboda aka zama karimul kalbi ne girman halitta ne wal khulqi ay wa karimul khulqi kuma mai girman ɗabi'a ne muqtadun manzo Allah mai adalci ne ai adalci shi adali ne ni idawo kuma mai yawan kyauta ne ai kasirul adai la taqis bin nabi fil fadl khalqan la taqis khalqan shine maquli la la taqis karka kiyasta ka gane ai wani mutum kalkan ta bangaren dabi'a ka kwatanta shi bin nabi da annabi fil fadl cikin falala ko fifi kon daraja kalkan ta bangaren halitta وهو البحر دومن شي manzo Allah kaman teku ne wal alamu sauran talikai idau tabki to ba tabki ba ko korama ai baka halata da teku ba bas wala na tabki da yake damfala a guri daya kullu fadli dukkan wani falala ko daraja ko fifiko da ka gani fil alamin cikin talikai to fa min fadlin nabi ai fa huwa ba'khudhu min fadlin nabi wannan falalar da ka gani an an tsakulo ta ne daga darajar annabi ko alkudala'u masu darajar alkurama din ista'arahu sun aro shi ne ka ce min fadlin nabi daga fifi ko ko darajar annabi sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah sai ne sai ya zo to ina ne tashi na nawa goma sha nawa ina za mu tashi bimubtilin bimubtilin fi wudu'in wa wa yubtilu aw بمبطل في وضوء وهو يبطل أو بالماء قبل شروع في صلاتهم لا في الصلاة كما لا في الصلاة ولا يعيد قد سوى ناس بلا فهم اه اقول باب الاذان الان قال لك باقي هنا بمبطل في وضوء كتي وهو شي تيمما يبطل يلا قاتي بمبطل da abin da yake katawa fi wudu cikin alwala da abin da yake kata alwala in ya faru ga mai taimama ya kata taimama au ko kuma bilma'i ai dududul ma yake nufi taimama tana ɓaci da samun ruwa in dama rashin ruwa ne ya sa yin taimaman ba jinya ba to tana ɓaci da samuwar ruwa ƙabla shirin kafin haɗuwa fi salati hini a cikin sallar tasu lafi salati amma ba wai samuwar ruwa a cikin sallah ba in sai da aka fara sallah sannan aka samu ruwan to su ci gaba da sallar su in a cikin sallah ne tamada mutum ya zarce shi salat cikin sallarsa kuma in ya gama wala ya ido ba zai sake sallar ba kaddu da dai in sai da ka fara sallah ka ga an karuwa to kai sallar ka kuma ta inganta babu sake cewa nasin in banda wanda ya manta ruwan shi rahali a cikin sarkacensa sai da idan da sallah sai ya tuna wannan ka zai ɗauko ruwan ne ya yi alwala ya sake sallah wanda ya manta ruwa bila fami ba tare da ya fahimci cewa yana da ruwan ba alhamdulillah babu na goma sha hudu
باب ما جاء في دعاء ينفي كتابة الخصمين بملك اليمين والمرأة شوف كان هالشيء كما هذا حرام باب ما جاء نعم في كراهية إصابة الأقتان بملك اليمين نعم والمرأة وابنتها نعم wannan babi ne na abin da ya zo a hadisi نعم cikin karhancin نعم ka gane bai ce maka fi karahati ba نعم fi karahiyati نعم yake nuna maka haramci نعم
cikin karhantakar isabatil ukutaini takun yan uwan juna mata guda biyu نعم ya, ya da kanwa نعم da milkin yamin da mallakar damaci نعم dukkan su kuyanginka ne mallakar su kuma katakiyar kataki kanwa wannan haramu ne wal mar'ati wa ibnatiha da kuma takun mace da yarta نعم da sunan aure نعم ko ko da sunan bautar sai duka dai bi milkin yamin نعم yawa ta ta bangaren bauta ka mallaki uwa ka mallaki ya نعم to jalaka ka taki uwar kuma ka taki yar bi milkin yamin ba نعم kamar yadda in ƴan uwa ne ya da kanwa bai halatta katakiyar da kanwan duk da sunan mallakar damaci ba نعم haddathani yahya an maliku نعم an ibn shihab نعم an ubaydullah ibn abdullah ibn usba ibn mas'ud نعم an abihi anna umar ibn al-khattab umar dan khattab ila an tambaye shi نعم an al-mar'ati wa ibnatiha ga hukuncin mace da yarta نعم wanda aka same su min mulki da daga mallakar damaci na bauta نعم su dau idahuma da aka taki ɗayan su yar ko uwar aka taka نعم بعد الأخرى بايا أنت كتاب نعم فقال عمر عمر يتي ما أحب كاي ني دي بانا سو أن أكبرهما ko un ule ko a amma bar rubuwa ce to shike la akbaruhuma نعم
abana labaru su jami'an gaba daya wato ya da kada ka tsaya haka ba sai ka bani labarin gaba daya ba wala ha sai ya hani an zalika ta kar a kare bai ma saurari karshen bayanin ya- kawai ya riga ya ji an yi kwakwar kuma ta yi ruwa saboda haka sai ya yi nan gaba kar a ƙara yi yau ya ƙarfin karhaji tun ya ce na ha ya kai ga haramci wa ta sani an malikin an ibn shahabin an kabisa ta ibn Zu- zu'aibin Allah rajulan wani mutum sa'ala Usman ibn Affan ya tambayi sayyidina Usman dan Affan an al-ukutaini ga yan uwa guda biyu ya da kanwa min milki yamin amma na mallakar damaci hal yujma'u bainahuma za a hada su a ƙarƙashin shimfiɗa ɗaya a tashiyar a tashi ɗan wannan cewa duka mallakar su- mallakar mutum ɗaya ne faƙala usmanu usmanu ibn affan da anhu yace a hallatu ma ayatun wata aya ta halatta su wa harramatu ma ayatun wata aya kuma ta haramta su fa amma Allah sai da maka ra'ayinsa amma ni fala uhibbu ba na so an asla zalika na aikata wannan duk da cewa akwai wata aya ta halatta abin da yake nufi aya ta halatta su wata aya ta haramta aya ta halatta musu ta halatta mallakar su ba laifi bane kan mallakiya da kanwa amma kuma wata aya ta haramta takun su gaba daya shine abin da yake nufi wata aya ta halatta su ba laifi ko su goma ne uwarsu ne ubansu ɗaya ka mallake su amma daga kataki ɗaya to salon kuma sun haramta gare su ko ka sai da su ko ka yanta su kam kamar da mai risala ya kawo ma ƙala mai ruwa ya ce fakara da min indihi wannan mai tambayar sai ya fita daga wajensa daga wajensa na usman min indihi ne ai ai ya kawo min eh yawa min shi harful jari falaqiya rajulan sai wannan mutumin ya gamu da wani mutum kuma min ashabi rasulillah daga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa sa'alahu sai kashi tambayarsa an zalika ga wannan hukunci na takun ku yangi ya da kanwa a ƙarƙashin shimfiɗa ɗaya. Faƙala sai wannan sahabin ya ce, Lau kana ni min al'amur shay'un da akwai al'amarin shugabanci a hannuna yana nufin da shi ne sai za Usman wanda yake khalifa a lokacin aka zo masa da wannan. Suma wajattu ahadan sannan sai na samu wani mutum ɗaya daga cikin musulmi fa'ala zalika ya aikata wannan ya taki ya ya taki kanwa wajen duk mallakar sa ne la ja'altuhu nakala da na sanya wannan mutumin ya zama izina ko ya zama wa'azi ga masu biyowa baya da- da da wani bai kare yi zamar haddi kenan yi da na sanya wani abu nakala ya zama ukuba qala ibnu shahab yace arahu ina zaton wannan sahabi da aka gamu da shi ya faɗi wannan qurahu ba ina zaton sa ali ibn abi talib yana zato ne in ji ibn shahab da ya karanta da imam malik wannan karatun amma dai shine ruwayan ya rike ta falaki rasulun min ashabi rasulillah a lokacin suna kafa kafa suna rufewa saboda sun san tsakin da tsakuwa akwai yan kai kawo tsakanin sahabbai akwai wanda an nada Usman suna ga Aliyu ya kamata a nada akwai wannan abin ya fara tasowa yau wato in aka ce an tambaye sai na Usman kuma ji an tambaye Ali kaga an hada suna yau wato saboda haka sai aka koyi suna amma Ibn Shihab tun da wancan kura ta lafa su ta ji ai ne sai ce maka urahu ni dai ana nuna mun a fahimta ta wannan mutumin da aka tambaya na biyu Ali ibn Abi Talib wa haddathani an Malik annahu balagahu labari ya ishe masa an Zubair ibn al-Awwam shi ma misal zalika ya faɗi irin wanda yake da ni aka zo waje na ba na Usmanu ba a ce ni khalifa ne kamar Usmanu a zo waje na da irin wannan to da na da wani bai ƙara yi ba amma shi sana usmanu kasan akwai siyasa a lamarinsa yana cizawa yana busa a cikin maganar da ya faɗa ai ai hannunka bai kanda inda ya ce fa la uhibbu an asla a zalika ni dai a matsayina na shugaban musulmin duniya ni dai ba na so a ce na yi irin wannan so kuma ba ka da naka bai wani ba kuma tun da yake inda kana koyi da su ai kai ma da kamata ka je kai ba قال مالك امام مالي يا فدي كل امت cikin baiwa takun da ta kasance inda rujul inda rajuli a wajen wani mutum fa yusibuha kuma sai ya tace ta a matsayin sana mamallakinta kun mai yuri an yusiba uku ta sannan kuma yanzu sai ya ga yar uwarsa ta burge shi ita ma yana so ya tace ta kuma ya riga ya tace wata sai maliku ta inna la tahilu lahu wannan ‘yan uwata ta da ya gani ta burge shi ita ba zai wata ce ba ta halatta gare shi. A ta yi harimu alai zau da uku ta sai ya fara haramta farfin ‘yan uwata ta. Ita waccan da ya taka na farko ya ga ƙaunata ko ya ta yana so ya take ta. To sai ya haramta wa kansa farjin waccan da ya fara takan. Da me zai haramta ta gare jini kahin da aunar da ita. ya dai ya aura wa wani baiwar taka wace ya taka sannan in ya so ya zo ya taki kalmar taka au itaqatin ko kuma yantawa ya kawai ya ce ya yanta yar shi kenan sai ya zo ya taki kalmar au kitabatu ko ya kaya ko ya karya masa fansa ko ya karya mata fansa shi ma kuma ba zai kalmar ba ta halatta ba sai sanda ta gama jiyar ta yantu au ba shi ba zalika ko abin da ya kama da wannan abin da dai zai fitar da ita daga ƙarƙashin hukuncinsa yi zawijuwa abda in ya ga dama ya aure da ita ga bawansa au gaira abdi ko wani bawansa ma wanda dai za su zama yanzu haram ce gare shi ya take su to sannan wacce ta halatta gare shi kamar auren iya da kanwa ne kana auren ya ba da ma ka auri kanwarsa ko kana auren kanwa ba da ma ka auriyarsa amma idan yar ko kanwarta take hannunka in ta mutu ko ko ka sake ta za ka yi auren kanwarta ko yarsa to haka su ma bayi suke ba a so a hada su ko da da sunan mallakar bayi a tuntuɗa ɗaya alhamdulillah sai ne shafi muktarul ahadith nabawiyya hadisi na nawa a harfin hamzatu da har yanzu hadisi na ɗari hudu da goma sha uku ina za a tashi mu da sha biyar ne ma iyakum wal bawla fil maqabir wannan ai mun yi al imanu Allah shi ma ba mu yi ba da wata ka dai duwa sosai Dari hudu da sha bakwai ne a namu, iyakun wazanna, ina muku kashe ne a kan mummunan zato, fa inna zanna domin shi mummunan zato, aka zabu na hadisi shi ne mafi ƙaryar zance, ya fi zancen da aka gaya ma da baki ba ƙarya. Eh, wanda ya zo ya gaya maka din, wata kila dama ka san makaryaci ne. ba za su ɗauki yantar da gaskiya ba amma abin da zuciya da shaɗan za su saƙa masa ka dinga masa wani inda na ga ya bo layin nan fa gidan karo ya zo wani abasha fa na ga ya tafi hanya ba can biya ya tafi ba to wannan watan naka shi ne wata karyar zance ga za a zo ta maka na ga wani yana shan giya ya fi da maza maza wataƙila za ka ce kai hanya kuwa wane ba shi ka gani ba amma in idan ka ne ya nuna maka ya yi wani guri ka ga dugu-dugu kake tunanin sharri to wannan shine wasu ƙaryar zance in ji manzon Allah wala ta jalsasu kar ku dinga binciken munanan halayen mutane ta jisisi abin da yake mummuna sai ka gano laifinsa sannan yace wala ta hassasu kar ku dinga binciken kyawawan halayen mutane ka gane ni wani na ga yana canza riga a ina samu ai sa riga abu ne mai kyau ado abu ne mai kyau to amma ina ruwanka sai ka sai na same ta ni na ga wani kwana na yana walwala fa ai na samu kuɗi ai babu kuɗi da walwala abu ne mai kyau ai shi na tasisi eh tajisisi na mummuna ayyukan sako tasisi kuma ta ayyukan halal umma yawa to kaza annabi yaqub ya ce fatahassu min yusufa ai bai ce fatajassasu ba yake fatahassasu min yusufa in kun ji a wannan abincin da Allah ku dan bincika labarin annabi yusufa kaga abu ne mai kyau wannan to shi ma karka yawaita in ba abin yana da maslaha gare shi annabi yaqub yana da maslaha annabi ne wanda da mutuwa ta ɗauki ɗansa Allah zai sanar da shi shi bai ga an ce ɗansa ya mutu kuma an zo masa wa za'u bi damin kazi da an ce kura ta cinye yau wajen shekara arba'in shi da ɗansa ya mutu dai a inda yake annabi ya rage mana nan fa sun fara zuwa awo abinci na da su har ya zama sarki kuma da yana yaro ƙarami ɗan shekara bakwai yau kuma ya zama sarki shekara arba'in da wani abu ai an daɗe ai amma duk da haka bai ɗaya ƙauna ba yake ba ta hana sunan su ba to ba ka zata musu innahu la ya'asu min rawhillahi illa alqawmul kafiruna idan bai ɗaya ƙauna to amma saboda shi akwai maslaha a cikin nasa binciken kuma mai kyau ne ce fata ka sunan yusufa amma kai da kake binciken wani a ya samu jari wani wa ke ba shi kuɗi ina ruwanka kai kana da matsala a ciki in ka sani amfanin ne zai ma in ba ka sani ko me zai cutar da kai to da tajsisi da tahsisi duka manzo Allah ya ya hana su wala tajassasu wala tahassasu wala tanafasu kar ku dinka gasa akan duniya sai dai aka yake alheri idan akan nema aljanna ne kam wa fi zalika falyatanafasul mutanafisuna wallaka an ce aje ai ka gane da aka faɗi aljanna da romanta kitabu misir ko menene bayan aka ce inna labarar lafina yin al'aiki yau yuru na ta'arifu fi wujuhim nazaratar na'ili wasu ƙaunar min rahikin makasumin kitabu misir to in dai wannan ya kace wa fi zalika a cikin irin wannan ni'imomi fali ya tanafasu mutanafisuna masu gasa su je su ta gasa a kan neman irin wannan to amma da nan aka hana ka na duniya ka hana ka a kan neman duniya ko mulki maza Allah ce wala ta rafa zukan ku dinga gasa a kan duniya wala ta haka zukan ku dinga yin hasada ita ma a kan duniya wala ta baga zukan ku dinga gaba wala ta daba zukan ku dinga juya wa juna baya wa kunu ku kasance ibadallahi bayan Allah ikwanan ƴan uwan juna رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة إياكم وما يؤتذر منه ina muku kashedi wa manhajurun akan abin da ake kawo hanzari zuwa gare shi duk abin da in kai shi za ka yi dan Allah ya hakuri dan Allah dan annabi to magana ya maka sai kar ma kai wannan eh yawwa duk abin da ka san ana kawo hanzari yi ta zaru ana kawo hanzari minhu to mazala ya maka shi don zai zama ma da mutunci a yanzu alal misali kamar check point da ake tararwa sojoji da yan sanda yawanci duk fasu tsaye wani ma a giya yake wani ma arne ne wani ma mazinaci ne wani ma janaba ce a jikinsa ka zo da mutuncinka ka karya musu doka da gangan kuma zo ana kuma ka makara za su haƙu wannan in ya zai ya wada in ba su walakanta ta ba ba su sa ka tsallan kwado ba to ka kiyaye wannan hadisi yana aiki akan irin wannan duk wani abin da ka san za ka zo kana roƙon wani kana ba wani haƙuri watakila ma fasiki ne azzalimi to malala ya maka kashe bi ka kiyaye wannan a zauna lafiya rawahu dailami iyakum wa tsama'a ina muku kashe da akan kwaɗayi fa innahu faqadun hadir domin talauci ne mahalarci fa innahu shi kwaɗayi abun mutane talauci ne alhadiru mahalarci yanzu yanzu ga shi yanzu inda kana kwaɗayi abu hannun mutane a'a hadir mahalarci ne ya ma zo rawahu tabarani al-imanu kaga imani bid'un wa sittuna shu'ba nau'i sittin da ‘yan kai ne, a wata ruwaya sab'una a bid'un wa sab'una shu'uba, sittin da ‘yan kai, wal hayawu ita kunya shu'ubatun wani nau'i ne minar imani daga cikin imani, kar tana cikin sittin da wani abu ko saba'in da wani abu, kunya ɗin ita ma nau'i ce ta imani, alama ce ta imani jin kunya. Rawahul Bukhari, al hayawu kaga ita kunya la ya ci baya zuwa da komai illa da sai da sai da alheri ba za ka taba jin kunya a ce kai na damar jin kunya na a baya ba rawahu muslimun alhamdulillah fatiha da salatul fati Allah ya mana dukkan bukatun mu da bukatun waɗanda suka umarce mu da addu'a bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العزيز اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فعجبنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والإكرام إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح الحمد لله ولا أول جدا لا شيء يا همة الله عليك جدا لا شيء تعالوا على ما عليك جدا الأرمى الله عليك يجب أنه ده هنا جدا لا شيء على القاتل الله عليك جدا لا شيء يا جدا عليك سنوك ده الله عليك عليك سنوك ده هنا الله عليك أنا تجاوز أو الحمد لله إذا ما تجاوز